النسب تزيد إن نسبت ياء وليت كسرا وياء أشبهتها نحيت وتاء تأنث تنحى مطلقا وياء منقوص ثلاثة رقا وألف المقصور خامسا فما فوق وأما رابعا فإنما تحذفه إن كان للإناث وألف المقصور في الثلاث بديل أصل قلبه وون روي وون روي كفتوي في فتى وعصوي نعم كفتوي في فتى وعصوي ووزن فاعل وفعل فاعل يغني عن اليتم نظمي وكمل حامدا الله مصليا على محمد والآل والصحب ولا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau asabar a goma ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da daya a yau za mu yi darasi na ƙarshe insha Allahu ta'ala a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a tuhfatul wardiya fi nahwi sarfi wanda aka fi sani da ɗan wardi wallafar babban malami zainuddini abu hafsin a umar ابن مظفر ابن عمر ابن الوردي wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da arba'in da tara rahimahullahu ta'ala muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ji ƙansa ya saka masa da alkhairi bisa ga wannan aiki da ya yi ya sa shi cikin kyakkyawan ayyukan tsara na gobe kiyama abinda mu kuma mun ka karanta tun daga farkon littafi har zuwa nan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu shi fahimta mai kyau kuma ya ba mu ikon ɗabbaƙa shi da yi ma alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu sallama hidima da shi to babe guda ya rage mana shine babun nasabi an nasabu a luga yana da ma'anoni daban-daban akan ce annasab ana nufin al'idafa ko al'ilhaq shi yasa wasu ma suke kira ne da babul idafati haka wasu ke kiransa babul idafati bi ma'ana jingina wani abu zuwa ga wani abu ko kuma riskar da wani abu zuwa ga wani abu to duk lafazin annasab yana iya ɗauka ma'anarsa kuma a istilahi shine jingina suna ko kuma jingina wani abu zuwa ga wani abu kama a jingina mutum zuwa ƙabilarsa a ce ba fulatani ba haushe ba larabe bahaushe ko kuma a jingina shi zuwa ga wata ƙabila tashi ko garinsu kamar makka sai a ce almakiyu almadaniyu alkabawiyu alkanawiyu da makamantansu to wannan shi ake kira annasab jingina mutum zuwa ga yarensa ko ƙabilarsa ko ko garinsu ko ƙasarsu ko kuma wata sana'a da yake yi kila yana da wata sana'a da yake to sai a jingina shi zuwa ga wannan sana'a to wannan shi ake kira annasab a takaice to sai malam ya fara bayani yake cewa a inna sabta ya'an idan za ka jingina ya'un ga suna waliyat ah, to tazidu ya'an mala ya ce ka- kana ƙara ya'un inna sabta idan za ka yi intisabin suna zuwa ga ƙabilarsa ko garinsa ko wata sana'a tashi to sai ce tazidu ya'an ya'an shine maf'ulun bihi na tazidu inna sabta ay inna sabtasman akwai kaddara suna shi gaban inna sabta din nan ma'ana inna sabtasman idan har zaka raba suna zuwa ga wani abu na rabawa amma ba rabawa irin waccan ta idafa da mun ka karanta a baya ba wannan intisabi ne na nuna cewa wane ɗan kaza ne wane ɗan kaza ne sau da haka ba irin waccan idafa ce ta raba suna zuwa ga suna ba ita wannan idafa ba haka take ba ko wannan intisab ba haka yake ba shi abin da ake amfani da shi an zoyi ne shine ana amfani da ya'un to shi yasa yace tazidu ya'an zaka ƙara wata ya'un sannan kuma ya'un din nan dole ne an ta kuna muharrakatan mushaddadatan to shi yasa za ka ganta da wasali sannan kuma za ka ga ai mata shadda Ah, gwargwadon yadda shi sunan ya zo na fuskar lirabi gwargwadon abinda za a wa ita yawon amma dai dole ta zamo da haraka dole ta zamo da wasali to shine ce ta zidu za ka ƙara ya'an sai ka ƙara ya'un ga wannan suna da kake son ka raba zuwa ga ƙabila ko zuwa ga sana'a ko zuwa ga yare in nasabta in har za ka jingina suna to yawon din nan sai ce walayat kasara ko waliyat waliyat kasara ta biyo bayan harafi wanda yake mai kasara kinan labudda dole harafin da zai biyo a baya gare ta ya zama makasurun amma akwai lokacin da kamar da za mu ji cikin karatu wasu lokuta za ka ga harafin da abba ya gare ta maftuhi ne musamman in wawun ya gabace ta kamar da za a yi bayani a wasu halaye amma dai fil galib ita wannan ana kiranta da ya'un nasabi kamar da can a babin at-tasghir mun yi ya'u tasgiri to shi ma annasabu yana da ya'un to wannan ya'un sai dai bambancin ta da ya'u tasgiri ya'u tasgiri kaga sake na ce amma ya'un nasibi mutaharrikatun ce mushaddadatun ce kamar yadda za mu ga misalai sannan sai ce waliyat ta biyo bayan kasaran harafi mai kasara ina misali a kama ahmadu a gani to sai ka ƙara ya'un ƙarshe kawai yawon ɗin sai ka yi mata shadda sai ka ce ahmadiyu ahmadiyu eh ko ahmadiyun don suna ko da mamnu ne mina sarab in an ka yi nisbasa to ya koma munsarif eh saboda haka cikin ah, dalilai da ke sa suna ya zamo wato na kira ko munsarif ko mutamakkinun amkan shine ya zan an yi intisabinsa mm. to shine zaka cewa ahmadiyun ka gani to wannan ya'un ka tabbatar da kayi mata shadda kaka ce ahmadi in kai wannan baka yi nisba ba ahmadi don yawon bata zamo da shadda ba ahmadiyun ko ahmadi in so haka kai waƙafi ahmadi sai an samu wani ɗan moci wanda ka nuna cewa e harafin nan na ƙarshe yana da shadda ba caɗi za ka yi ahmadi sai ka yi shiru ba kabi sai ka ce kabawiyun kabawiyun kaka ce kabawi in ka ce kabawi to ka saba ka'ida don labudda wannan yawon a sa mata shadda sai dai kabawi kabawi sai ka ɗaure yawon din amma kuma a samu a wata ishara wadda ka nuna cewa yawon din nan tana da shadda ko kanawiyun eh kuskure ne a ce kanawi eh kanawiyun ba a cewa kanawi kanawiyun eh sakkutiyun ba sakwace kenan sakkutiyun to wannan shine to sai ce a wa nuhiyat ana goge ya'un idan suna na da ya'un ƙarshe ashbahataha kuma ya'un din nan da ta zo ƙarshen suna ta yi kama da ya'un nasabi to sai ka goge wannan ya'un sai ka ɗauko ya'un nasabi sai ka samu dadinta kaga shi kenan ka kaɓe waccan sai ka ɗauko ta nasabi in kana son kai intisabin wannan suna misali kama ash-shafi'i al-imam ash-shafi'i hmm? to sai zan kana son ka jingina wani zuwa ga mazhaba ce ka ce ai ba shafi'i ne to sai ka goge waccan ya'un ta asalin sunat sai ka ɗauko ya'un nasabi sai ka ce menene shafi'iyun shafi'iyun kakka ce a shafi'iyu za ka cire alifin da lamun ba shi ba sai ka bar ba sai ka bar wannan alifin da lamun ba sai ka share shi sai ka ce shafi'iyun to mai karatu da ya zo sai ya ga wannan tanwini ya san cewa wannan ya'un ba ta asali ba ce kama al'imamun nawawi misali ka ce sunansa wane wane wane sannan mazhabarsa to sai ka ce shafi'iyun kaka ce a shafi'i kuskure ne sai ka cire alif da don ka ce a shafi'i wannan alif sai ta yi ishara zuwa ga mai sunan na asali shine al'imamu shafi to shi yasa ake goge ta sai a goge ta sai a ce shafi'iyun shafi'iyun kaga da ji an san cewa wannan ya'un ɗin ba ta asali ba ce saboda in ka kula da ya'un ɗin a shafi'iyu da ya'un ɗin shafi'iyun duk sun yi kama kowacensu ya'un ce sannan kowace daga cikinsu kuma mutaharrika ce kuma kowace daga cikinsu mushaddada ce kama al-kursiyu al-kursiyu kaga akwai ya'un ƙarshe mutaharrika kuma mushaddada eh abin wa shadda to sai zan kana son kai nisba ka jingina wani zuwa ga kujera sai ka ce kursiyun dan kujera kursiyun sai ka cire alif da lamun ba cewa za ka yi al-kursiyu ba don ka ce alkursiyu to sai ya zan mai karatu in ya zo sai ya ɗauka cewa to ai wannan ya'un ba ta nasaba ba ce ba ta annasab ba ce ya'un ce ta asalin sunan da aka aza ko kuma eh ko almarmiyu almarmiyu sai kana son ka yi nisbarsa sai ka ce marmiyun marmiyun sai ka cire alif da lamun shi ma to shi yake nufi da wa nuhiyat za a goge ya'un idan suna ya zo da ya'un ƙarshensa ashbahat ha kuma ya'un ɗin nan ta yi kamanceceniya da ya'un nasabi ya za ka yi ka gano cewa wannan ya'un ya'un nasabi ce shine duk sanda ka ga wannan suna an cire mai alif da lamun an yi masa tanwini ƙarshe kamar yadda muka ba da misali yawwa so da aka ga an rubuta a shafi'iyu aka ƙara ba gaba aka sake sa shafi'iyun to na farko daban shine mai asalin sunan na yanka ko mai asalin laƙabin shi kuma wanga na biyu shi an na nasaba to da in kana son ka ce ni ba shafi'i ne sai ka ce ana shafi'iyun shafi'iyun to wannan shine ne kenan za a samu mutum suna to a shafi'iyu ake cewa ba shafi'iyu ake cewa ba a a shafi'iyu don shafi'iyu nasaba ce dangantaka ce zuwa ga shi shafi'i to in ka samu kanka ko ɗanka suna shafi'iyun bi ma'ana wanda ka bin shafi'i wanda ka bin mazhabin shafi'i amma in ka ce sunan ɗana a shafi'iyu to yanzu an fahimta cewa ka sama ɗanka suna irin sunan babban malami wanda ya gabata to wannan dai a ma'arifa ita ke tantancewa tsakanin sunan asali da kuma suna wanda an kai nasabarsa to sai ce wata uta annifento na hamutulaka wa ya'u manqusin thalatha tarraqa to yanzu zai shiga bayani akan karkasuwar shi annasab din sai ce wa ta'u ta'anithin idan an samu suna ya ƙare da ta'u ta'anith sai an ka zo kuma wannan suna ana son a yi nasabarsa to shine ce tuna ha sai a goge wannan ta'un mutulaƙan kuma bisa wawaitawa babu wani ƙaidi bi ma'ana in dai ta'un ɗin nan ta ta'anisi ce ta'anisi ne haƙiƙiyun ko ta'anisi ne wanda yake na ma'anawiyun to shi yake nufi da mutulaƙan ɗin za ka goge shi hmm? babu ruwanka dai za ka goge shi yanzu kamar talhatun talhatu kaga wannan ta'un ta ta'anisi ce amma ba haƙiƙi ba ma'anawi to in ka zo nasaba sai ka goge ta sai ka ce mi eh talhiyun talhiyun sai ka goge wannan ta'un in kuma ta'un din ta ta'anisi ce ta'anisi wanda yake mi haƙiƙi shi kuma kama wane suna kamar hindatu masalan hmm? duk da hindu yake amma akwai hindatu da wasu ko? to sai ka goge sai ka ce hindiyun hindiyun sai ka goge wannan ta'un ɗin kamar hirratun sai ka goge ta ka ce hirriyun hirriyun kamar namiratun sai ka ce namiriyun namiriyun to haka makkatun sai ka ce makkiyun almadinatu sai ka ce almadaniyu almadaniyu basratun sai ka ce basriyun basriyun kufatu sai ka ce kufiyun kufiyun hanifatu sai ka ce hadafiyun ta'un kawai za ka share babu ruwanka kuma sunan nan ko harafi nawa gare in dai wannan ta'un ta'un ce ta ta'anisi to shafe ta ake yi ya an ka shafe ta kawai sai a kawo ya'un nasab ƙarshe sai a yi nasaba kamar yadda muka ba da misali to shi ne wata ta'anisin tunaha mutulaka ta'u ta'anisi ana shafe ta mutulakan bisa wawaitawa duk yadda sunan ya zo eh ko harafi nawa gare shi karka damu share wannan ta'un kama aishatu sai ka ce mi eh aishiyun aishiyun ta'un ɗaya za ka goge in ka goge ta'un ba aishatu bai ke ba to ka gani kaga ya koma aisha oh to sai ka ƙara ya'un mai shadda mai wasali ƙarshe shinin ɗin sai kai mata kasara dama harafin da an gaba ne ita ya nasab ya faɗa ya ce waliyat kasara sai ka ce a i shi yun ɗan aisha ke to sai malam ya ce wa ya umanku sin irinsu suna nan da yawa bakaratun bakariyun a nan da yawa ya ga gada an shafe ya shajaratun shajariyun a gani suna nan da yawa to sai ce waya uman kusin yanzu ya gama mana bayani akan suna wanda ya kare da mi da ta'uta ne su ko ya ce ana shafe ta mutulakan sunan ko harafi uku gare ko hudu ko biyar ko shidda ko bakwai mu'annas ne haƙiƙiyun mu'annas ne ma'anawiyun mutulakan zaka shafe ta to wa ya'u manqusin hakanan tunaha ko wa tunaha ana goge ya'u manqusin ya'un ta suna wanda yake mankusi wato alismu almankus shine sunan da ya kare da ya'un ƙarshensa to ya ma wannan ya'un malam ya ce tuna ha ana goge ta amma da sharaɗi salasatar raka ai raka salasatar ya zan sunan ya haura maharafi uku akalla ya kai nawa kenan eh ya kai ruba'i ko to in ka gane ta sai ka goge ta sai ka goge ta kawai ka taɓa ta ma lokaci ina misali kamar alƙadi yau eh alƙadi yau to dama can ya ce an samu ya'un wadda ta yi kama da ya'un nasab a shafe ta to sai ka ce me shi ma? yawwa saboda wagami ya'un ce ta alisim almankus sai ka ce qadiyun qadiyun sai ka share alif da lamun ba waccan ya'un ce ta asali ba alƙadi alƙadi ita wannan ya'un ba mutaharrika ba ce sakina ce eh shi yasa zaka ce ja alƙadi a ƙa'ida haka zaka faɗa baka cewa ja alƙadiyu saboda ya'un ta suna manƙusi mukhaffafa ce sannan sakina ce amma in sunan ya zo mahallin nasaba to akan harraka ta likhifatiha sai ka ce ra'aitul qadiya ra'aitul qadiya amma in ya zo mahallin raf'a ko ya zo mahallin jarra la tutaharrak ba a harraka ta sai dai ka ce ja alqadi sallamtu ala alqadi ra'aytu alqadiya to kaga ba ta yi kama da ya'un nasab ba saboda ya'un nasab mutaharrika ce mushaddada ce ita kuma wannan ya'un ta suna manqus sakina to da ka zo sai ka goge ta sai ka ce mi qadiyun kenan duk inda haka qadiyun to in dai masani na ya maganan nan sai ka dauka nasaba ce kuma jahili na kuskure sai a bai tambihi ko amma sharaɗi ya ce mi raƙa aiza da salasatan ya zan ya wuce harafi uku shi suna mankusi kenan ya'un ɗin ta zamo ta nawa ta hudu ko ta biyar ko sama ga haka amma in suna ya zamo sulasiyun ita ya'un ɗin to ba a goge ta sai dai a yi a yi kalbinta sai ta koma wawun kamar shaji ashaji mai bakin ciki ashaji to sai kana son ka yi nisba sai ka ce mi nasaba sai ka ce mi eh shajawiyun wacce yawon ba a goge ta saboda sunan sulasi ne sha ji ga shinun ga jimun ga ya'un sakina to in ka zo wannan ya'un sakina tuqulibuha wawan sai ka ce mi shajawiyun sai ka ƙara ya'un nasab a ƙarshen wawun shajawiyun shajawiyun to wannan shine ƙa'ida saboda haruffansa ba su haura ma uku ba ba su wuce uku ba amma in sun wuce uku ya faɗa ma wannan sai a sai a goge ta ko? to sai ce wa aliful makasuri khamisan fama fauku wa amma rabi'an fa innama tahzifuhu in kana lil inasi وألف المقصور في الثلاث بديل أصل قلبه وروي كفتوي في فتى وعصوي تسيتي وألف المقصور kaga yanzu ya yi maka bayani akan ta'u ta'anis ya haɗa ma hukuncinta tuna hamu tulakan sannan muna magana akan ya'un ta suna manqus sai ce mi me sharaɗinta ko me ƙa'ida ta ita eh tuhuzaf ana shafe ta ko idza zada lismu ala salasati ahrufin eh in kuma ya zamo sulasi to tukulabu tukulabu wawan a somin da Allah katta tasuwa to shine abin da malam ke faɗa a nan to yanzu za a yi bayani akan suna na uku shine mi alismul maqsur alismu al maqsur irin su asa irin su fata irin su sahara eh, da makamantansu sunan da ya ƙare da alif al-maftuhu ma qablaha to sai ce wa aliful maqasuri alif ta suna maqasuri khamisan a inda ya zamo shi annabiyar shi alif din ai hala kaunihi shi alif din nan khamisan a lokacin da ya zamo shi annabiyat sauran haruffa guda hudu su ne na suna fama fauku ko abin da ya wuce biyar kamar nawa kenan sudasi suba'i tunda suna yana kai harafi bakwai irin su ashura'u tasu'a'u to haruffa bakwai to idan nan ne sai aka samu alif a ƙarshe almaftuhu ma qablaha ka kiyaye suna wanda a humasi ko sudasi ko mi ko suba'i to shi ma tunaha eh aiwa tunaha aliful makasuri ana goge alif ta suna makasuri zaka kaddara wannan fi'ilin tunaha da ya gabata wa tunaha aliful makasuri ana goge alif ta suna makasuri khamisan hala kauniha ko kaunihi khamisan a lokacin da shi alif din ya zamo shine na biyar kuma na ƙarshe a cikin sunan fama ko kuma abin da yake fauƙo ya ɗara biyar shine muka ce sudasi ko kuma suba'i to sai a goge shi ina misali kamar sukara in ka lisa fa harafi biyar ne makasuri ne to sai ka sau jam'i sak- jam- jam'u sakaran sukara sukara harufa biyar ne alif din ita ta biyar to in ka zo za ka yi nisba irin wannan suna sai ka shafe alif din sai ka ce mi sukariyun kama hubara hubara sai ka shafe alif sai ka ce hubariyun hubariyun sai ka shafe wannan alif ɗin to shi abin da yake faɗa a nan to wannan kenan wa amma rabi'an amma ai hala kaunihi rabi'an idan sunan nan makasuri ya zamo ko alif ɗin nan ta suna makasuri ta zamo ita a ta hudu ita a ta hudu ba ta biyar ba tun da ai maganan na hudu ko Eh, na biyar da na shidda da na bakwai duk ƙa'ida guda ta to nan sai alif ɗin ta zamo ita a harafi na hudu to sai ce ita ma tuna ha amma da sharaɗi menene sharadi yace fa inna ma tahzifu abin sani kawai kana shafe wannan alif din in kana lil inasi in sunan nan ko in alif din nan ya kasance na suna mu'annasi na mata ne yanayin muzakkar ne to baka shafe ta za a faɗi abin da za a yi hmm? To ina misali? Misali kama hubula mace mai ciki, hubula eh? In ka duba za ka ga rufa hudu ne, kuma sunan mine ne? Mu'annas mace mai ciki. Hmm? Hubula, to sai ka yi nisba- nasaba ka ce mi? hubbuliyun hubbuliyun sai ka shafi alif hubbuliyun saboda sunan mu'annas ne sannan kuma ruba'i to shine abin da yake fada kamar sahara daji sahara biswadi sahara sai ka ce mi eh sahriyun sahriyun saboda wannan alif ta ta'anisi ce amma in ya zama muzakkari to baka goge ta kamar barda barda sai ka ce mi hmm? Hmm? Barda Ma- ma'annas ne shi ma sai ka ce bardiyun bardiyun Hmm. to in alif din ya zamba ta ta'anisi ta ba to shine can kamar yadda an ka faɗa ana juye alif eh, ya'ul ya'un ta suna manqus ko idan yana mi kamar yadda aka karanta yanzu idan yana sulasi in suna manqus sulasi ne to sai a yi kalbin wannan ya'un zuwa wawun to haka suna makasuri muzakkar ruba'i shi ma sai a yi kalbin alif ɗinsa zuwa wawun kamar marma abin nema ko target marma sai ka ce mi marmawiyun kakka ce marmiyun eh marmawiyun ko kama alqa alqa sai ka ce mi alqawiyun alqawiyun ba za ka ce alqiyun ba a'a alqawiyun haza huwa alqiyasu in ka ga marmiyun laisa bi qiyasin in ka ga alaqiyun laisa bi qiyas shazun yuhfazu wala yuqasu alayhi to shine abin da yake nufi fa inna ma tahzifuhu in kana lil inasi to yayi magana suna makasuri khumasi sudasi suba'i an faɗi hukuncinsa ana shafe alif ɗinsa ƙaunin wahid sannan yi magana akan suna makasur ruba'i eh shi kuma an gace in ma'annas ne ana mi in kuma muzakkar ne sai a sai a juya ta zuwa wawun kamar yadda aka ba da misali to sai sulasi ba shi ɗaya rage muna ba tunda suna ko dai sulasiyun ko ruba'iyun ko khumasiyun ko sudasiyun ko suba'iyun to guda kawai ya rage shine as-sulasi to sai ce wa aliful maqsuri ko alif ta suna maqsuri fi sulafi idan sunan na harufa uku gare shi badila aslin kuma sai ya zan wannan alif ɗin an juya ta ne daga asali ba ita asali ba asalin tawawunci amma saboda ƙa'ida sai aka juya ta aka mai da ita alif to sai mala ya ce ruwi in haka ne an ruwaito daga larabawa kalbu juye wannan alif ɗin wawan a maishe ta wawan ɗinta ta asali ashe kaga shi ma annasab yana mai da suna zuwa gami ga asalinsa wani lokaci ina misali ka fatawiyin fi fatan fatan harufa nawa gare eh sulasi ne fa'un ta'un alif ne to wannan alif asluha wawun eh saboda haka fatau fatau ne fatau eh fatau to kaga fihi siqalun to qulibat alifan sai aka ce fata kaga yafi sauki to in ka zo za ka yi nasabarsa to sai ka sake jayo wawun dinnan ta asali sai ka ce fatawiyun fatawiyun dan eh nasaba kenan ya za ya za a basara fatawiyun nisba ila alfata ya ake basara dan saurayi ha za ta tasgirun eh dan saurayi ha za ta tasgirun eh eh bai da ma'ana da hausa kenan wa asawi shi kuma daga asa asa ainun sadun alif to wannan alif asluha wawun asalin sunan asau asau asau eh sai ka ce hadhihi asaun to amma hadha la yajuzu inda sarfiyin to shi yasa an kai kalbin ita wannan wawun din ila alif ila ila alif saboda akwai ka'ida idza taharraka alwawu aw alwa aw alya'u wanfataha ma qablahuma quliba alifan hazihi qa'idatun sarfiyya duk sanda aka samu wawun ko ya'un sun samu wasali sannan harufan da aka gabaninsu kuma sun zo da fataha fataha to wajibi ne a juye ya'un din nan da wawun din nan su koma alif to amma ya an zo tasgiri ita wannan wawun din sai ta sake dawowa wanga alif din sai a sai a aje shi gefe sai a bashi hutu ko hmm? to shi abin da yake nufi anan to wagga ƙa'ida ta an karuwaito shine wa aliful maqsuri fi sulafi badila aslin ka gani shi alif din nan badila shine madadin aslin ai harfin asliyin shine madadin harafi na asali to ruwi an ruwaito daga larabawa kalbuhu a juye shi a mai sai wawan wawan ɗinsa ta asali ka fatan sai a ce fatawiyun asan sai a ce asawiyun asan sanda kamalha sai a ce malhi malhawiyun malha malhawiyun abin shagaltarwa malha malhawiyun na gani amma inda ba haka bane kaga shafe ta ake yi in ya zamo kumasi ko ko sudasi ko suba'i kamar mustafa harfi nawa ne hmm? biyar to yanzu nasaba ya za a yi ba mun karanta baya ba wa aliful maqsuri khalfan sai a yi hasfu sai a ce mi mustafiyun muntaka sai a ce mi muntakiyun to sai ce wa waznu fa'ilin wa fa'alin fa'il yuguni anilya tamma nazmi wa kamil wa kamil ku ba shi takarda ce to duwanga abu da ya gabata shi a ƙa'ida amma kuma wani lokaci kuma ana saba mata akwai wasu auzanu guda uku su kuma akan yi amfani da su sai su wakilci ya'un nasabi ɗin ga amma kuma nasaba ɗin an kai amma babu ya'un saboda me sunaye ma'auzan ne guda uku waɗanda suke sama'iyya na farko akwai fa'il ma'aunin fa'ilun akwai ma'aunin fa'alun akwai ma'aunin fa'ilun da fa'alun da fa'ilun duk siga ce ta mubalaga to shine ya ce maka wa waznu fa'ilin wazanin suna na fa'il kamar mi hmm? kamar tamru to ku auna mana shi da fa'il tamru da binu a auna shi da ma'aunin fa'il sai a ce tamiru tamiru to madadin ka ce tamriyun sai ka ce kawai tamiru shi kenan da wanda ya ce tamriyun da wanda ya ce tamiru duk sun yi nasaba illa wancan ya sawa ya'un nasab wanga kuma bai sa ya'un nasab ba yayi amfani da wazanin fa'il
Hmm.
kamar labanu nono to auna mana shi da ma'aunin fa'il saka ce labinun shikenan madadin labaniyun labaniyun sai ka ce labinun to kayi nasaba
Hmm.
ko kuma nablu nablu kwari na halbi auna mana shi da ma'aunin fa'il sai ka ce mi sai ka ce nabilun kawai ba sai ka ce nobaliyun ba nobaliyun Hmm? ko nabaliyun nabaliyun nablu Hmm. ko naskhu naskhu rubutu ko goge abu to auna mana shi da ma'aunin fa'il sai ka ce nasukh kawai ba sai ka ce nasakhiyun ba nasakhiyun to haka nan wa fa'alin wa fa'alin to shi tamir din can mai ramuna shi fa'al mai ramuna shi fa'alin auna muna shi da ma'aunin fa'al sai ka ce tammaru to fihi mubalaga tsakanin tamir da tammar Eh, tamir an jingina shi kawai zuwa ga dabino tammar fihi bal- bala abin nan mubalagatun Hmm? fihi mubalagatun to labinu ha auna muna shi da ma'aunin fa'al sai ka ce labbanun fa'alun labbanun eh eh kamar saubu sai ka ce sawabu eh jingina ka jingina ya zuwa ga sutura saboda shi kullun cikin sutura yake sai ka ce sawabu
Hmm.
ko iwaju karkata sai ka ce iwu- iwaju iwaju eh a gani to shine abin da yake nufi da wa fa'alin wa fa'alin to sai fa'il to su waɗanda su adda yawa
Eh.
su yi guni aniliya sukan zo su biyu su wadatar da kawo ya'un nasab kasiran amma fa'il yi guni aniliya kalilan shi yana wakiltar ya ne amma bai da yawa fa'il tamir ɗin can auna muna shi da fa'ilun tamirun labinu auna muna shi da fa'ilun sai ka ce labinun eh nabilun auna muna shi da mi fa'ilun nabilun nasikhun auna muna shi da fa'ilun nasikhun to haka za ka yi ta ta yi suna nan da yawa to shine ya ce su uku ɗin ga kowanne daga cikinsu yi guni aniliya waccan ya'un da ya ce maka tazidu ya an inna sabta eh tazidu inna sabta ya an waliyat an gane ko to wannan ta wannan ya'un din shine mala ya ce yi guni waznu fa'ilin wazanin fa'il yana wakiltar ya'un yana wadarta- yana wadatarwa daga kawo ya'un hakanan wa waznu fa'alin da wazanin fa'al da waznu fa'il to sai mala ya ce tamma nazumi waƙena ai manzumi waƙena ya yi mi ya kammala nazumi masdarun ne amma abin da yake nufi ismul maf'ul ai tamma manzumi to in ya ce manzumi baitin zai kalle to shi yasa sai ya sifa da masdari can ibn malik yana fada wa na'atu bi masdarin kathira a gani su tari suna yin na'ati da masdari to sai ce wasu malamai sun ce yana daga wannan babi faɗin Allah ta'ala wa ma rabbuka bizallamin lil abidi bizallamin lil abidi to an kawo zallam ma'aunin fa'al don ya zamo wakili akan mi nasaba eh ai wa ma rabbuka bizi zulmin shine ma'anar aya shine at-taqdiru ubangijinka bai zamo ma'abuci zalunci ba to wanda abu da haka kawai sai aka ce wa ma rabbuka bi zallami ba wai mai yawan zunubi ba ma mai yawan zalunta ba a'a ma'abuci zalunci sawa'un kaɗan ne ne ko mai yawa duka Allah bai yi wa kamil akan ce kamil shi ya dacewa da siyaki da kuma wazani a ƙa'ida ta ilimin arudi ba wa kamal ba a wa kamil kuma ya halatta a ce wa kamal kuma ya halatta a ce wa kamul kamula kamala kamila duk ya halatta to amma ƙa'ida arudiya a nan tun da can ya ce wa wazinu fa'ilin wa fa'alin fa'il fa'il to abin da ya fi tamma nazmi wa kamil saboda haka wa kamil waƙen nan nawa kuma ya riga ya kammala ya cika ya kammala a gani wannan tabarruki ne da aya ƙur'ani al-yawma akamaltu lakum dinakum sai ce kuma wa atmamtu alaikum ni'mati wai bi ma'ana abin da yake so ya nuna maka wannan littafi bai bukata a ƙara mai wani abu ko bai ɗaukar rage yadda ka gan shi haka za a bari ne tamma nazumi wa kamil hamidan hamidan allaha ai hala kauni hamidan allaha halin kasancewa ta hamidan din nan khabaru kana ce muƙaddar dole ka kaddara kana an gane yauwa ina halin kasancewa ta mai gode ma allaha allaha din nan an yi mai nasaba ne saboda hamidan saboda ismul fa'il ne ismul fa'il yana daga cikin ababe guda bakwai da ibnu hisham ya kawo cikin katsarun nadama su aiki irin aikin fi'il duk duk aikin da fi'ili ka yi su ma suna yi in fi'ili na nasaba su ma suna nasaba in fi'ili na wa suna raf'a su ma suna yin nasaba to ismul fa'il yana daga ciki to shi yasa an ka ce hamidan allaha eh ina halin kasancewa mai godewa ga Allah musalliyan kuma hala kauni musalliyan a halin kasancewa ta ina mai salati ala bisa ga muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wal'ali da alayensa wasu habi da sahabbansa wila kuma a jere saboda haka ba tare da an ware wani ko an cire wani ba wila ko bi ma'ana wila'an shi kenan littafi ya kare ko. to alhamdulillah da Allah ya nuna mana ƙarshen wannan littafi kamar yadda aka fara shi yau kusan shekara ɗaya kenan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓar mana wannan aiki wanda an kammala shi cikin darasi na 25 saboda haka shawara ta zuwa ga ɗalibai a yi ƙoƙari a bibiye waɗannan duros a bi su lailan wani haran a fahimci baitocin nan tare da bayanan da an kai da sharhi da ta'aliki kuma a dawo daga baya a haddace littafin duk sanda ka yi haka duk sanda allah ya nuna mana lokacin da za mu shiga alfiya alkhulasa ta ibn malik to za ka ɗauke ta ɓantas amma muddin baka gane wannan littafin ba to in an shiga alfiya za ka daɗe da duniya kamar baka taɓa karatun nahau ba saboda suna da alaƙa matuƙa to kuma insha Allahu darasinmu a littafin da za mu sada ma mun fara da almanzumat duk wani littafi takaitacce wanda an kai a waƙe son muka mu shigo da shi mu sashi yanzu littafai biyu kawai sun ka rage mana ad-durratul yatima da mulhatul i'rab to akwai yiwuwar ad-durratul yatima musata cikin daurar da muke yi birnin Kebbi ba ta da yawa baiti dari ne sau da haka yanzu kenan mulhatul i'rab ya kamata musa ta alhariri to da haka koyo shi ka je kasuwa a baka mulha za a baka ba za ta wuce 200 zuwa 300 ba to insha Allahu ita za mu saka musa aga in mun sata can kuma mun sa addurratul yatima to kaga alhamdulillah eh tunda ana nan ana ainihin nazmul matin al'ajin rumiya nazmu matin al'ajin rumiya ana na ana yi an yi kuma nazmul awamil shi ma an yi shi sannan ga tuhfatul wardiya ita ma ita ma an kammala ta ko to ka gani sannan kuma ga mulhatul i'rab za a sa da ita da addurratul yatima to Allah ya sa an ka kammala su akwai yiwuwa kuma ko dai mu koma layan nasar da yanzu babu wani littafi kuma shahararre a waƙe wanda yake ƙarami sai dai manya to muna iya komawa layin annasar in kuma ba mu koma ba al'itiyobi ya rubuta ya rubuta waƙe da ya waƙe mutammimatu matnil ajin rumiya akwai al-hattab mai littafin mawahibul jalil da ya sharhi akan muktasar to da ya zo sai ya ɗauki al'ajin rumiya sai ya cika ta sauran babukan da malam bai kawo ba yasa sai ya sa mata suna da mutammimatul ajin rumiya mai cikawa ga littafi al'ajin rumiya to al'itiyobi ya ɗauki littafin ya waƙe wajen baiti 700 haka to za mu gani sha Allahu ko a sata ko a koma layan annasar akwai irin su ƙaturun nada wa ballo sada akwai shizurun zahab akwai al'azhariya da suna na waɗanga guda uku sha Allahu ta'ala muna fatan Allah ya sama ilimin mu albarka Allah kuma ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah ya gafarta ma malan ya saka masa da alkhairi mu kuma Allah ya amfanar da mu da mu da masu sauraro baki daya masu sauraro baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh